السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka masjidu muhajirun domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai albarka mai suna al'usulun talata na shekul islam muhammad bin abdulwahab allahu tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama yau shi ne darasi na takwas wanda min yi wato mun karanta al'asalin tsani da malam ya kawo cikin wannan littafi yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi inda malam yace al-martabatu thaniya al-martabatu thaniya wato mataki na biyu duka wancan abin da muka yi a martabatul ula ne mataki na daya yau muna 28 ga watan bakwai shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 28 ga watan daya shekara ta 2025 miladiya muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu malam yace al martabatu thaniya mataki na biyu naka ce martaba shine duruj wana step da ake bi matakai matakai haka to step na biyu mataki na biyu shine al-imanu imani malam yace shi imani din wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan shi imani din yanki 70 da wani abu ne naka ce bid'u shine adadin da yake ya dara uku zuwa tara bai kai goma ba in ya wuce uku kamar hudu ana iya ce mata bid'a kamar biyar bid'un kamar shida bakwai takwas tara duka ana iya ce mata mai bid'a wato imani kaso saba'in da wani abu ne fa'a'alaha qawlu la ilaha illallah mafi girman imani na saman shine faɗin la ilaha illallah shi da idan mutum ya faɗa ya furta kalmar imani ya zamto musulmi wa adanaha imadatul adha anit tariqi wa adanaha mafi kaskanta wato mafi kankanta karamin a cikin kaso 70 da wani abu na imani shine imadatul adha anit tariq kawar da datti ko kazanta daga kan hanya kaga abin da zai iya cutar da wani in yana tafiya a kafa ko yana tafiya akan abin hawa ka kawar da shi to wannan shi ake cewa kawar da kazanta da kan hanya to shi ma wani yake na imani shine na karshen ƙasa kololuwar shine me wato fadin la ilaha illallah mafi kankantar kuma shine me kawar da kazanta daga kan hanya ina fata an gani wal haya'u shu'batun min al iman wal haya'u ita ma kunya shu'batun min al iman wani yanki ce wani bangare ce ta imani kunya kunya tana daga cikin imani rashin kunya kuma wato alama ce ta rashin karfin imani malam yace wa arkanuhu sittatun rukunan imanin guda shida ne wato wannan hadisi ne wanda malam ya kawo dinnan hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma imam muslim ya rawaito wannan hadisi din warkanuhu sittatun rukunan musulun wato imani ɗin guda shida ne na farko an tu'mina billahi ka yi imani da Allah wa mala'ikatihi ka kuma yi imani da mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala bayan ka imani da Allah sai ka yi imani da mala'iku imani da mala'iku kuma ya kunshi yin imani da mala'ikun da sunayensu ya zo ɗaɗɗaiku da kuma waɗanda sunayensu ya zo a jimlace misali kamar mala'ika jibril kaga sunansa ya zo shi kaɗai mala'ikan mutuwa malakul maut israfil duka waɗannan wato wanda sunayensu ya zo ɗaiɗaiku irin su ruduwan duka waɗannan wanda sunayensu ya zo ɗaiɗaiku to dole ne wanda yake musulmi mai imani dole su ya yi imani da su da sunayensu da kuma kalolin ayyukansu duk wanda ya bayyana cewar ga sunansa ga aikinsa to dole ka yi imani da wannan misali mala'ika jibril ya bayyana cewa sunansa mai jibril ko jabara'il ana iya ce masa jabara'il ana iya ce masa jibril kuma mai aikinsa shine kawo wahayi zuwa ga annabawan Allah mala'ikan ɗaukar rai malakul maut mutum yi imani da cewa ga sunansa malakul maut ga kuma mai aikinsa shine ɗaukar rayuka sauran kwamati na mala'iku da yake tafiya tare da su kaga waɗannan sun zo ne a jimlace ba tare da faɗin sunansu ɗaɗɗaiku ba kamar mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi wanda suke ɗaukar al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wato sahu takwas su ma wannan ya tabbata faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cewa wa ya hamilu arsha rabbika yamma idin tamaniya wato sahu takwas su suke ɗauke da al'arshin ubangijinka yinin alƙiyama za su ɗauko shi wato za su zo da shi farfajin lahira to wannan duka dole ne musulmi ya yi imani da wannan kaga sunayensu bai zo cewa da wane da wane da wane a cikin wannan mala'ikun ba an dai ce mai samaniya ma'ana sahu sahu sahu takwas na fata gani so daga imani wa mala'ikatihi ka yi imani da mala'iku wannan yana nufin imani da mala'ikun da sunansu ya zo ɗaɗɗaiku ka yi imani da su wanda suka zo a jimlace ka yi imani da su wa kutubihi da kuma littattafansa ka yi imani da littattafan Allah ta baraka wata ba iya alƙur'ani kaɗai ba sai ka imani da mai taura injila zabora suhufi ibrahima wa musa duka wani littafin da Allah ta baraka wata ala ya saukar to wajibi ne kai imani da shi matukar dai kai da kai musulmi ne wa rusulihi kuma kai imani da manzanninsa annabi nuh annabi musa annabi isa duka annabi hud sauran annabawa duka kai imani da su dukkanin manzanni din nan kaga musulunci kenan wal yawmil akhir kuma wajibi ne ka yi imani da yinin ƙarshe yinin lahira wabil ƙadari kuma wajibi ne ka yi imani da ƙaddara khairihi wa sharrihi wato alkhairinsa da kuma sharrinsa mana alkhairin ƙaddara da kuma sharrin ƙaddara ƙaddara ta alkhairi ce ko akasin ta alkhairi mana ta sharri to dolen ka ne ka yi imani da wannan shine ka zamto mai cikakken musulmi na watan gani mutum baya zamtowa musulmi cikakke siya imani da wannan ba wai kawai kai musulmi shine kaddara ta alkhairi kawai ka da ita ba ka da munawa wannan ka da matsala imanin ka shi mumini duka biyan dama sharaɗi ne kafin ma ya zamto cikakke Allah tabaraka wa ta'ala yace lallai za mu jarrabe ku a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum laiftanun mutane tsammaninsu kawai za su ce su mummune ne alhali ba a jarraba su ba ba a fitine su an jarraba su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad fattanna alladhina min qabli wanda suka zo kafin su ma mun jarraba su saboda haka kenan kowa zai isa mun jarrabawa kuma an jarrabe annabawa da sahabbai gaba ɗaya kowanne annabi da sahabbansa an jarraba su sai dai kalar jarrabawar wancan da ta wancan da bambanci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zilzilu hatta ya ƙular rasul za a wato aka jijjiga su aka jarraba su har ka jima manzo yana cewa da wanda suka yi imani tare da shi mata nasarullah yaushe ne nasarar Allah din za ta zo ne taimakon Allah din sai Allah tabaraka wata'ala ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara taimakon Allah ku sai yake Allah tabaraka wata'ala yana jarraba bayinsa ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat sai ya ce wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tabaaraka wa ta'ala yace lallai wato zamu jarraba ku zamu jarraba ku da wato karancin amfanin gona ko mutuwar yara ƴaƴayenku da kuma fitintunu daban-daban sai ce amma dai albishir ga masu haƙuri wanda idan musibar ta same su sai su ce ai dama daga Allah ne kuma dama mu ma duka gare shi zamu koma sai ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama irin waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala wato ya musu alkawari na rahama ta subhanahu wataala saboda ka imani shine yin imani da kaddara kyakkyawa ko akasin kyakkyawa shine cikakken imani mama zaka ce kai ba dama kai rashin lafiya ba sai kai tunanin ko wani ne dan me ba za ka ce ba za ka yi asara ba sai kai tunanin dan wani ne sai kai tunanin wani wani ne to dan me kai fa mumini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ana kamar da ke cewa yubtalul mar'u ala hasbi dinihi ana jarraba mutum ne gwargwadon addininsa ma'ana gwargwadon imaninsa gwargwadon jarrabawarsa yace waɗanda kuma aka fi yawan jarraba su sune annabawa fal amsalu fal amsalu fal amsal annabawa sai kwatankwacin su wajen imani sai wanda suka biyo yanayin karfin imanin ka yanayin jarrabawa da za a maka wa dalilu ala hadhihi al arkani sittah malam ya ce dalili akan a bisa waɗannan rukunai guda shida kuwa shine ƙauluhu ta'ala faɗinsa maɗaukaki inda yake cewa laisal birra wannan kusanta a fulani wannan abinan laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib Allah tabaaraka wa ta'ala yace laisal birra ba kawai shine biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ba an tuwallo wujuhakum ku fuskantar da fuskokinku kawai ƙibalal mashariki ɓangaren wato mafitar rana gabar ba kawai ku riƙa yin sallah kawai kuna kallon gabar ba kaɗai shi ne kyakkyawan aiki ba fa wal magaribi ko mafaɗar rana ba walakin nalbirra sai dai haƙiƙanin abin da ake cewa kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan halayya da ainihin wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala man amana billahi shine wanda ya imani Allahu tabaraka wa ta'ala wal yawmil akhir da kuma yinin ƙarshe yinin alkiyama wal mala'ikati ya kuma yi imani da mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala wal kitabi ya kuma yi imani da littattafai cewa kitab ya zo da lafazi na mufardi guda ɗaya amma abin da ake nufi da shi a wannan ayar littattafa ya zo kitab amma يعنى به الكتب والملائكة والكتاب والنبيين ya kuma yi imani da annabawa wannan aya ta game waɗannan arkanul iman guda shida makaranta a baya mala ya ce wa dalilul ƙadari ƙaunuhu ta'ala dalilin ƙaddara kuwa faɗin allahu tabaraka wa ta'ala inda yake cewa inna kulle shay'in khalaqanahu bi ƙadrin lalle mu kowanne abu mun halicce shi ne da ƙaddara mana da lokacin da zai faru da kuma gwargwadon yadda zai faru Allahu tabaraka wata'ala ce komai haka muka halicce shi bi ƙadarin wato da gwargwadonsa me adadinsa yaushe zai faru ran yaushe za a yi fuwa ne kwanan zai a duniya Allah ta'ala ya halicci wannan da wannan abu me tsawonsa santimita nawa ne Allah tabaraka wata'ala ya wato ya kaddara wannan Allah tabaraka wata'ala komai da ya halitta ya san shi kuma ya san kaddarar da ya masa lokacin da zai zo da lokacin da zai bar duniya da adadinsa da kalarsa da komai nasa Allah tabaraka wataala ya sani subhanahu wataala na wata an gani wannan ita ce almartabatul athaniya abin da yake gaba mu shine almartabatu athalisatu wato mataki na uku malam yace almartabatu thalitha wato martaba mataki na uku shine alhisan kyautatawa malam yace rukunun wahidun shi rukuni ne guda daya wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu shi alhisan shine ka bauta Allah tabaaraka wa ta'ala kamar kana kallansa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka kasance kana ganin sa ba to shi fa yana ganin ka kamar yanda yazo wannan wani bangare ne cikin hadisi na Imam al-Bukhari da kuma Muslim ko kamar yanda yake a cikin arba'un an-nawawi da malaika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labarin tashin alkiyama ya ce wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaya sani ba sai ka gaya min alamominta ya gaya masa ka gaya min menene imani ya gaya masa ka gaya min menene ihsani ya ce an ta'budallaha ka annaka tara ihsan kenan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak naka ce ihsani mataki na na biyu shine me ihsani bayan imani sai me sai ihsani mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsan to mun ji musulunci shine menene wato shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon Allah ne kuma dan Allah ne sa'annan me sallah me azumi zakka haji ko shi kuma imani ya haɗa ababe guda nawa shidda shi wancan haɗa ababe guda biyar shi musulunci wannan guda shidda na farko me yin imani da Allah da me mala'iku ko sai me na littattafa sai me manzanni ranar alkiyama sai kaddara ta alkhairi ko aka san haka guda shida kenan to wannan shine martaba ta biyu to martaba ta uku kuma shine al-ihsan shi kuma ihsan shine me ka bauta ta Allah ta'ala kamar kana kallon sa kenan ba maganar idan da jama'a kai da kyau in ba jama'a kai burburu babu ihsani kenan na fata ga ihsani shine a kowane hali kake ka tabbata Allah ta'ala yana kallon ka shine ihsani ka bauta Allah tabaaraka wa ta'ala ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka malan yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan ko fadin sa madaukaki inda yake cewa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna allaha lalle allahu tabaaraka wa ta'ala ma'al ladina taqaw Allah ta'ala yana tare da wanda suke masu taqawa masu tsoron sa wal ladina hum muhsinuna da waɗanda su suna cikin masu ihsani masu kyautatawa wa ƙauluhu ta'ala da kuma faɗinsa maɗaukaki inda yake cewa inda yake cewa tawakkal alal azizir rahim ka dogara bisa al'aziz mabuwayi wanda ba abin da ya gagare shi ya buwayi komai da kowa subhanahu wataala ar-rahim wanda yake mai wato mai rahama mai tausayawa bayi allazi yaraka hina taqumu wanda yake ganin ka yayin da kake miƙewa wata ƙallubuka fi sajidin da kuma kai kawo ɗinka ko jujjuyawarka cikin masu sujjada innahu huwa samiul alim innahu lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala huwa shine as-sami'u mai ji al-alim ko musani da Allah tabaraka wa ta'ala yace wa tawakkal 'ala al-azizir rahim ka dogara bisa ga mabuwayi wanda yake mai tausayawa al'aziz ranar bayani ya gabata akan kalmar wato sunan al'aziz ko wanda babu abin da ya gagare shi ya buwayi komai subhanahu wata'ala amma ɗan adam iya abin da ya shafe kai kadai ya maka yawa baka isa ba iya na kai kadai kai ba aziz bane akan abin da Allah ta'ala ya hore maka kai kadai baka isa ba tsakanin gidanka da gonarka da ofis ɗinka da kasuwarka da kaza ɗinka sai an sassa hannu abin hawanka kana hawa ma wani lokaci sai wani abu ka san me ba sai ka samu wani ni sai ya rika min kaza ka ce a to ai kaza ne baka ba wayi wannan abin bakin ma'ana kai iya na kama abin ya fi ƙarfinka to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala tunda shine al-aziz na kowa da komai da kwari da bishiyoyi da duwatsu da mutane da dabobi Allah tabaraka wa ta'ala ya isa komai da na kowa din shine al-aziz ya fata gane ya buwayi kowa da komai subhanahu wa ta'ala ar-rahim yana tausayin bayi allazi yaraka wanda yake ganinka hina taqum yayin da kake tashi cewa hina taqum malamai ga ta suke cewa ya wasu suka ce ana nufin yayin da ka tashi zaka tafi sallah yana ganinka zaka je kai dan Allah ne kowa dan Allah abin da yasa kuma suka ce hina taqumu ana nufin yayin da ka miƙe zaka tafi sallah saboda a gaba an kawo wa taqallubuka fis sajidin da jujjuyawarka cikin masu sujjada mana cikin masallata domin fi sajidin din wasu malaman tafsiri sun ce ana nufin cikin masallata wato yayin da ake cikin sallah din Allah ta'ala yana ganin ka yadda kake sallah din wasu kace aba ana nufin haliyan ana sallah bane ana nufin wa taqallubuka fi sajidin wato kai kawo dinka cikin ƴan uwanka musulmai Allah ta'ala ya sani domin su ne as-sajidin haka wasu kace wasu kace as-sajidin ma su ne wato annabawa yanda alakar ka take da annabawan Allah Allah ta'ala ya sani na mutan gani innahu huwa samiul alim Allahu tabaaraka wa ta'ala shine lalle shine as-sami'u mai ji jin da ba irin na kowa ba cewa dan adam yana ji ba a ana ba a nufin an kamanta shi da Allahu tabaaraka wa ta'ala kuma cewa Allah ta'ala yana ji baya nufin an kamanta Allahu tabaaraka wa ta'ala da mutane domin waɗansu suna ganin cewa ka ce ma ɗan adam yana ji ai kai laifi saboda ka kamanta shi da Allah saboda Allah ta'ala ya faɗa innahu huwa samiul alim innahu huwa samiul basir da yawa ya ce shine mai ji ya zaka ce mutum yana ji wasu kuma sun ce a a ai ba za ka ce ɗan adam yana ji ba saboda tunda ya ce shi yana ji ba za ka ce shi ɗan adam yana ji ba sai dai ka ce ɗan adam bai ya ji Allah kaɗai ne yake ji kuma gashi Allah ta'ala ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira mun halicci dan adam daga nutfa wato daga mani amshaj wanda ya hadu nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah tabaaraka wa ta'ala ce muka sanya dan adam din ya zamto mai ji mai gani kenan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa dan adam yana ji yana gani amma ba irin na Allah ba ne to zaman lafiya shi ne Allah ta'ala yana ji Allah ta'ala yana gani ɗan adam yana ji irin nasa yana gani irin nasa amma ba irin na Allah ba ne na fata an gani ɗan adam yana iya ganin abin da ya zo gabansa ne shi ma in girmansa ya kai ya gan shi akwai ababe da yawa wannan ɗan adam bai ya iya gani sai ya sa gilashin da yake mukabbir ko sai ya saka irin microscope ɗin sai ya sa mukabbir nazar wanda zai projectin abu mutum kafin ya gan shi baya da haka kuma yana iya ganin abin da yake kusa da shi ne akwai limit wanda idan nisan ya yi board ɗin ya wuce wato ganin idan mutum lens ɗin ba zai iya gani ba za ka iya gani ba amma allahu tabaraka wa ta'ala da na fili da na ɓoye da na tudu da na kogi da na sama da na ƙasa da na komai subhanahu wa ta'ala ya sani yana ganinsa kuma tsab subhanahu wa ta'ala hakanan ji kuma idan yanzu mutum uku suna maka magana a lokaci guda zaka ce a saurara tukunna ya gama mana da wani zan ji waya fa kake yi idan da mutane da yawa ko ana surutu a gurin ko ana karatu sai ce banna jinka ka dan koma gefe mana saboda jinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wani abu ne ya ji sauti daya a lokaci guda idan ya masa yawa ba zai iya gane me a ciki ba sai dai ya ji me wato sai da ji ƙara amma ba zai iya gano me wannan abin ake faɗa me saƙon cikin wannan sautin ba amma Allahu tabaraka wa ta'ala a lokaci guda mutane suna neman lafiya adadin da ba wanda ya san adadin ya san ga abin da suke bukata wanda suke bauta masa kowa abin da yake faɗa Allah ta'ala yana ji tsaf a lokacin subhanahu wa ta'ala ya kuma ce al-alim shine masani mai ilimi subhanahu wa ta'ala to shi ma wannan malaman suke cewa idan aka ce ga malam wane a ce mai ilimi ne bayya nufin an kamanta shi da Allah tabaraka wa ta'ala domin shi dama dan adam Allah ta'ala yake ba shi ilimi kuma dan kadan yace wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba komai fa aka baku na ilimi ba sai face dan kit dan kadan ne Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake da ilimi cikakke innahu huwas samiul alim shine mai ji kuma shi ne masani subhanahu wata'ala mala ya ce wa ƙaunuhu ta'ala dalili dai akan maganar ihsan ɗin nan wato bautu ta Allah ta'ala kamar kana kallonsa da faɗinsa maɗaukaki wa ma ta kunu fi sha'anin wa ma ta tulumin humin ƙur'anin lau ta baraka wa ta'ala ya ce wa ma ta kunu fi sha'anin وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا Allah tabaraka wa ta'ala yace duk abin ba wani sha'ani da zaku zamto a ciki duk abin da kuke yi wama tatlu minhu min qur'anin duk abin da kuke karantawa na abin karantawa na alqur'ani ko wani abin karatu wala ta'maluna min amalin ba kuma za ku yi aikata wani aiki ba illa kunna alaikun shahudan face mun zamto mun kasance a kanku masu shaidawa tabbas kun yi wannan abin kuma yaya kuke yi kun yi dade ko ba ku dade ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa iz tufiduna fi yayin da kuke kutsawa cikin wannan aikin Allah tabaraka wa ta'ala shahidan ala zalik Allah tabaraka wa ta'ala yana shaida yana kuma gani na fata gani ma'ana illa kunna alaikun shuhudan cewa shuhudan din kamar yadda shi ma dai ka yi bayani a baya cewa naka ce mushahada ko shahid wato ana nufin ko gani da ido ko kuma halartar gulin Allah tabaraka wa ta'ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran aya faman shahida minkum ash-shahra falyasum kaga ba ana nufin gani na ido bane kuma ana fadin abin da yake na gani da ido din da me shaidawa na fatan gan mala yace wa dalilu min as-sunnah hadisu jibril al-mashhur wa dalilu min as-sunnati dalili kuma daga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wato alhisani shi ne ce hadisun jibril almashhur shahararre an umar min al-khattab wanda aka rawaita daga umar dan khattab radiyallahu anhu qala yace bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu inda annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin muna zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam iz tala'a alaina rajulun sai wani mutum ya bullo gare mu shadidu bayadu thiyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar ba a ganin alamar tafiya a gare shi me alamar tafiya ko ya gaji ko tufafinsa ya dan yi datti ko ya yi kura ko ya dan tattare ko wani abu duka babu wannan wala ya'rufuhu minna ahadun babu ɗaya daga cikinmu da ya san shi fajalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubataihi sai ya jingina wato guyoyinsa ila rukubataihi mana setin guyoyinsa mana ya kwantar da guyoyinsa setin guyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifuhu minna ahadun daga cikinmu kuma babu wanda ya san wannan mutumin wannan bakon da ya zo فجلس إلى النبي صلى الله عليه ووضع كفيه على فخذيه sai ya ɗora wato tafukan hannayensa akan cinyoyinsa ya zauna kuma dora tafukan hannunsa akan cinyoyinsa wa qala sai ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islami ba ni labari ka gaya min menene musulunci faƙali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi an tasha da Allah ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah kuma ka yarda ka shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa tuqima sala kuma ka tsaye da sallah ma'ana ka rika salloli guda biyar wata uti zaka ka kuma rika ba da zakar dukiya idan Allah ta'ala ya hore maka abin da ya kai nisabi daga cikin abin da ake ba da zakka wata suman ramadana kuma ka azumci watan ramadan wata hujjal baita kuma ka yi hajji in istata ilaihi sabila in ka sami dama qala sai mala'ika jibril ya ce mana wannan bakon sai ya ce sadakta ya ce sadakta ka yi gaskiya sai na umar ya ce fa'ajib na lahu sai muka yi mamakinsa muka yi mamakin wannan bako ya tambaye shi ya ba shi amsa ya ce ka yi gaskiya yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayarsa kuma yana gaskata shi sai mamaki ya kama su cewa da ya ce ka yi gaskiya kamar da mana da ilimin abin kenan wannan abin mamaki ne ya zo ya tambaya an gaya masa ce eh haka faɗa gaskiya ka faɗa ya gwada kenan wanda ya tambayar ya san abin da ya tambaya wa qala kuma bakon yace akhbirni anil anil imani ka bani labari menene imani qala yace an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da yinin karshe wa bil qadari kuma kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi ta alkhairi da kuma ta sharri wato qaddara kyakkyawa da kuma muna qala yace akhbirni an al-ihsani ka bani labari dangane da me ake cewa al-ihsan qala sai yace an ta'budu allaha ka annaka tarahu shine ka bauta Allahu tabaaraka wa ta'ala kamar kana kallansa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka zamto kana kallonsa ba to shi yana kallonka ƙwali sai ya ce akhbirni ani sa'a ba ni labari dangane da asa'a me asa'a tashin alƙiyama ko ya sa'alunaka ani sa'ati ayyana musaha fi ma'anta min zikiraha Allah tabaraka wa ta'ala ce suna tambayar ka dangane da tashin alƙiyama yaushe za a tashi alƙiyama ne kai ma Allah ta'ala ce kai baka don ilimin yas'alunaka 'ani sa'ati ka annaka hafiyun 'anha suna tambayar ka dangane da alkiyama kamar kai din Allah barta maka an baka ilimin ran yaushe za ta sha alkiyama Allah tabaaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su ilmuha inda rabbi sanin yaushe za ta sha alkiyama yana gurin ubangiji na amma ni ban sani ba da ya tambaye shi dangane cewa yaushe za ta sha alƙiyama ƙali sai ya ce mal mas'ulu anha shi wanda ake tambaya dangane da ita shan alƙiyama ita sa'a din bi a'lama min sa'ili bai fi wanda yake tambaya ilimi akai ba wato shi ma bai sani ba kamar yadda shi ma bai tambayar bai sani ba shi ma wanda aka tambaya bai sani ƙali sai ya ce akhbirni an amaratiha ba ni labarin alamominta kale sai ya ce an talidal amatu rabbataha idan baiwa ta haifi rabbataha mana uwar ɗakinta uwar gijiyarta mana wacce da za a iya sayanta ko za ta iya zamtowa baiwa ga wata sai zamto 'ya'yan 'ya'yanta bayanta kuma ta haifi 'ya'yan da sun zamto su ne masu kuɗin da za su iya sayan bayi su ma to alama ta sharƙe mayi idan ka samu mace mai kuɗi yanzu ko mutum mai kuɗi in ka bincike shi da yawa ba duka ba da yawa za ka samu kakannin kakanninsu ko babansa ma na Allah talaka ne sosai wanda yanzu ita za ta iya sayan baiwa inda akwai ta ko zai iya saya wanda kuma shi kakanin kakaninsa bayi ne to shi ne ma'anar an talidal amatu rabbataha idan baiwa ta haifi uwar gijiyarta wa an tara hufata al'urata idan kaga al'hufata wato marasa wanda suke tafiya ba takalmi al'urata suke tafiya kuma babu tufafi ma a jikinsu sai ɗan kaɗan saboda talauci al'alata wanda suke talakawa ri'a sha'i makiyaya dabobi sai dai su je su yi kiwo a biya su in kaga su ma jikanan jikanan sun zamto ya taɗawalu na filbuniyani suna tsawaitawa wajen gine-gine su ma sun zamto masu kuɗi to wannan alama ce ta mai alƙiyama ta zo gab gashin da abin ya zama yau kusan kowanne gida da ka sani kowanne gida fa akwai mai kuɗi a gidan kowanne gida akwai mai kuɗi in na ce kowanne gida in ka samu mutumin da yake da ayya biyar ko uku ko biyu ko hudu ko goma sai ka samu akwai wanda kuma Allah ta'ala sai ya zama kudi a cikin ayya wani kuma zaka samu duka ma ayyan sun zama su kudi to wannan duka alama ce ta me ta tashin alkiyama wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sitta hawadith qabla qiyamis sa'a akwai manya-manyan ababe da za su faru guda shida kafin a tashi alkiyama na farko ya ce mutuwa ta jannabi sallallahu alama shi ta alƙiyama ta kusa gashi ya mutu sallallahu alaihi wasallam baya da wannan yake cewa za a sami wato mutanun za a sami wasu annoba za su faru malamai suke cewa su ne ɗa'unu amwas da ɗa'unu jiru wanda an riga an yi tuntuni a iraq a cikin wannan hadisin manzala ke cewa za a sami yawan ruwan sama za a sami wato ifadatul mal yawan dukiya yawan kuɗi zai yawa har ma a biya wa mutum mi'atu riyal a mi'atu dirham fa yazillu sahiba a iya biya mutum kyauta ma ta dirhami ɗari amma sai ya ɓata rai to yanzu akwai wanda idan aka ba shi kuɗin da ya kai dirhami ɗari ɗin no ne dirhami ɗari sadakin da ake biya dubu ɗari da da tara ko ɗari da hamsin na rubu dinar ɗin nan dinar ɗaya rubu'i goma ne a yanzu a bana dinar ɗaya dirham goma ne dinar ɗaya dirham goma kenan wannan rubu'u dinar ɗin kamar dirham uku ne da rabi na fata gane wanda ake ba da dubu ɗari da hamsin da wani abu to yanzu dirham ɗari guda uku da rabi sun yi dubu ɗari da hamsin guda uku da rabi sun yi mai dubu ɗari da hamsin to nawa za mu samu a cikin uku da rabi rabi ɗinan guda nawa za mu samu a cikin ɗari talatin da biyar ko da uku kamar talatin da uku dubu ɗari da hamsin sau talatin da uku miliyan ne zai bayar hudu da rabi ko na abu ɗari da hamsin sau talatin da uku na zai ba na? ɗai ba ɗan kaɗan ba kawo kamar na? yau hudu ɗari tara da hamsin to zai zamto za a yi rayuwar da akwai wanda in an ba shi wannan kudin zai yi fushi to akwai wanda yanzu ba an kawo shi wannan kudin ma ka wulaƙanta shi akwai su da yawa a duniya in ka ba shi wannan kudin miliyan biyar ka walakanta shi yanzu ka samu dama za a ga shugaban kasa ko gwamna sai ka ba shi kyautar miliyan biyar zai ce wannan ya zo ya cin mutunci haka to wani alama ce cewa za ta shar kiyama mana idan alkiyama ta zo gab kowa zai zama mai kudi haka manzo Allah ce za a yi ta samun dukiya to daga kudi ba shine matsala ba ka nemi kudi ta hanyar halal kowa ma zai yi sai dai za a hisabi akan kuɗi ma kowa zai kuɗi ina fata gani kowa ma zai abu nan ai da sai ka ga in za a garin nan da wanda suke tsofaffi ya sai maka ba mashin nawa duk garin nan mota a ce wani ne kaɗai mai mota ko wani da wani ne masu mota mutum zai so mashin fa zai ɗauki langa ya sa ƙarƙashin mashin ɗin yana ɗaga baƙin mai sau da karɓa ta masa ɗaki amma ana ta zuwa daga nesa ana masa murna sau da ya so mashin yake hawa ya da mashin amma tsabar lafka ne sai ya saka langafa kwano a ƙasan mashin ɗin saboda likin da baƙin mai amma a dato amma yanzu fa babura da kasan menene san kowa ma in ka da mashin ba ka da komai ba wanda ke kallon cewa yana abin amma da in ka da mashin sai an nuna ce ka gani wancan har mashin yana da babur babur ne da shi yanzu dukiya ta zama da ta zama banna tunanin dan mutum ya zo gurin ku yana da mota za a ce yana da mota ba tunda ba komai bane amma mashin da kaga za a nuna mutum a ce yana da mashin keke da aka yi a daɗin wanda suka yi mirane sifili to sun ba kuwa ke da shi ba sau daga dukiya tana tafiya tana yawaita tana yawaita ana sake rena ganin ba komai ba ne abin ya ta zama na har a tashi alkiyama sau daga za a yi ta gine-gine kamar da manzala faɗa kamar wanda sai an gama wa duniya wato gini mai kyau ko ina ya yi kyau sai a girgiza ta kowa ya mutu komai ya rushe duk abin da aka gina duka ya rushe sai a baje sai a hisabi shi na latala ce wa idan usharu wakilat idan ka gama taguwa ma wacce ta kai cikin wata goma ma an yi watsi da ita wanda a gumba larabe in aka ce ga raƙuma cikinta wata goma to ƙarshe kenan to ita ma Allah ta'ala ce wakilat za a yi watsi da ita ba wanda yake so to a lokacin za a rusa komai duwatsu za su farfashe gidaje za su ragar da zai komai ya flat a baje ko'ina a dawo empty haka daga ba sai a naɗe wannan sai a shimfaɗa wacce za a hisabi a kai sai a gudanar da al'amura kuma yadda suka faru a duniya sai a dawo da su na wata an gani Allah ta baraka wata ala ya da mu ƙala ya ce fama da falabisna maliyan famada ma'ana sai ya tafi falabisna maliyan ya ce sai muka zauna ɗan tsawon wani lokaci haka muka zauna tsawon wani lokaci shuru in ji sai na umar faƙala ya umar sai mazala ya ce ya kai umar a tadaru na mani sa'ilu shin kun san wane ne mai tambayan nan kuwa da ya zo ya siffasa umar ya ce tsananin farin tufafi tsananin bakin gashi mutum ne ya zo sai manzan lafi tambayar umar kun san wannan mutumin bayan ya taba an dan jira shiru kowa ya shiru sai manzan lafi ce umar ka san waye wannan kun san wane ne mai tambayan nan kulna sai na umar ce sai maka ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzansa ne mafiya sani mu dai abinda muka sani mutum ne ya zo da farin tufafi da bakin gashi kawai shine ilimin da muke da shi sadaka kai manzan allah ne sai ka san waye zo allah ta'ala kuma ya san wane ne wani ƙala sai manzo Allah ce haza jibrilu yace wannan jibril ne fa atakum yuallimukum amra dinikum jibril ne yazo muku atakum yazo muku yuallimukum dan ya sanar da ku amra dinikum al'amarin addininku domin a amsa yayi tambaya a amsa su masu wannan ibadar musulunci kaza ai mutane ne so da su ne ya zo ya sanar da su ta hanyar yin tambaya manzana ya ba da ansa ya zo ya sanar da ku addininku ne kafe nawa ne kafe nawa darabi darabi to haka za mu ramar sami sau da yanayi na lokaci insha Allah za mu yi takaita a nan abinda na karanta mana daidai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta alwala a masa alwala a ban daki ko ba masallaci ba alwala a ban daki kuma yace kuma yana da kyau mutun yayi bismillah ko ko kiran sunan Allah yayin alwala lallai akwai hadisi cewa wato ba alwala ga wanda bai fara da bismillah ba amma malamai sun ce bai inganta ba amma malamai sun ce mai bai inganta ba wani hadisi da yawa malaman jarhu ta je su kan ce ba ingantacce ba ne shi sa akwai imam malik cewa bismillahi in za ka fara alwala ba wajibi ba ne ba dole ba ne in ka yi bismillah ya yi in ba ka yi bismillah ya yi amma imam shafi'i mazhabarsa shine dole wajibi ne mutum ya ce bismillah in zai alwala an tambaye sheikh muhammad salihul usaimin dangane da wannan matsala cewa yin alwala cikin banɗaki yaya za a yi sai magana cewa to idan mutum ya gamsu da ra'ayin imamu shafi'i to duk da ke cewa yana cikin banɗaki babu laifi ya ce bismillah ya fara mana idan shi a gurinsa cewa bismillahi wajibin ne to zai iya faɗa wannan ya ce ma in ba haka ba za ka yi alwalaka a cikin banɗaki ba tare da ka ce bismillahi ba kuma ka fito tsab ka tafi dangane kuma da abin da ya shafi wato addu'a da ake yi bayan abin nan bayan alwala Allahumma ja wala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minan mutatsahirin ko za ku ji wasu littafin musamman littafin kiwa ana rubuta waje alini min ibadika salihin wannan adinaka wannan ba mazala ya faɗi wannan ba amma dai allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin iyanan ne kawai yazo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta amma wancan bai inganta daga wannan so daga wannan kuma zaka iya yi bayan ka fito dan ba an ce sharadi bane cewa lalle kai zaka iya yi bayan ka fito kuma dama shi yin alwala a guri mai tsarki ko da abinda malamai suke faɗa littafin su shine mai mustabi yana cikin mustabi ne saboda kawai abinda ya sa ya zama wato suke kyamatar yin alwala a guri mai najasa shine kada najasar ta ruwa ya zama ta fallaɗo a jikinka shine kawai ga fitsarin kana gani ga komai kai alwala a gurin dan ba abin da yasa malamai suka ce ka canza guri saboda kada wannan fitsarin ya taba jikin tufafinka ko wannan ya sai taba amma dama abin da aka so shine guri mai tsafta ai koda cikin bandaki din ko wajen bandaki kuma dama ya halasta mutum ya alwala a cikin bandaki ya Allah ka ji kanmu ka ji